Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci a yanzu kuma za a kalli tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir MS Ali Young Sheikh Zari yake gabatarwa a majalisin shi da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zari a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Alaramma malam Muqaffam yake ja masa baki kuma za a ci gaba da samun wannan tafsiri da sauran karatuttukan Young Sheikh ta hanyar Facebook a shafin garkuwan makarantar Zazzau tafsiri ne da rukunin makarantun Professors International Group of Schools da Center for Islamic Enlightenment na Islamic University of Nigeria suka yi haɗin gwiwa wurin ɗaukar nauyin kawo muku. أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له خلق المخلوقات وقدر قوتها وأجالها بقوله كن واصطفى لهم الدين الهاق شهد بنفسه بالألوهية والربوبية وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة للعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد الخلق على أنفسه بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربهم وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ورجى الله تعالى عن صحابته على طهار الأبرار وخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخواني في الله المستمعين والمستمعات أقدم لكم تهية الإسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmai masu sauraron mu a wannan lokaci mai tubban albarka barka mu da sake saurara a wannan lokaci mai albarka wanda duk mu manta ba a zai har yanzu dai muna nan a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma nan sun kuma ayatin a wani siya na ci bi kayar min ha'a misliha wanda kuma wajen su ala gam da kakajin wannan aya ma na su kun aya suna hujja ala gam da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسخها نعت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ma nan min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ma nan min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha Allah ce mu bin shafa wata aya ba aw nusiha ko kuma dai mu kala aya ba tare da mun shafe ta ba za mu jinkiri kafin nan gaba mu shafe ta Allah ce duk in mun ya kana a tafi khairin minha aw misliha sai mun zo da khairin minha wanda to wace wa mafi amfani a gare ku ya mutane Allah ce aw misliha ko ma Allah ya zo da kwatankwacin wanda aka shafe to wai ma alam ta alam shin ba ku sani ba annallah lalle Allah ala kulli shin qadir Allah mai iko na akan dukkan kowane abu tun da ya sha Qur'an ya zo da ita wata suna da iko akan haka ko tun da yi shi ke da iko akan dukkan kowane abu Allah subhanahu wa ta'ala kina to su suna ta nasu magana wa ayyayin karatu su sani fa Allah shi ke da iko akan dukkan kowane abu shi ne sai abin da Allah ya ga daman yi to a wannan aya na manan sa da yi muka fara jin bayaninta kuka ji cewa wannan aya tana da haɗari sosai amma ko wanda ya fahimce ta to shi ke kuma duk wanda ya fahimci wannan aya to duk irin hakiru za ka ji cewa sai da rabu dukansu duk da a ce sun fahimci wannan aya to da a ce ba za a yi rabon-rabon irin wannan abubuwa ba ba a gawa a ce wannan shi ya yadda da kaza wannan wani shi bai yadda da kaza ba ai wani ya dauka kaza wajibi ne wannan ai kaza za a yi ka gani ba kowa wani yadda da wannan ba wani shi ma yana daukar dan uwansa ma kafiri ne saboda cewa baya aikata wani abu kaza shi yana ganin ai abu kaza ne sai ya dinga ce maka ai kai kafiri ne me zan kila kai kana da hujjan abin da ya ce kafiri ce ai kuma wata hadisin ta wuce ya ta share shi na shi na kina ganin ka saba ma umarni ka saba kwata-kwata mai san kai ka san kila akwai wannan da ya shafa wannan ko wanda ta ta kau da wa kuta aya ko wani abin da da aka kawo shi sai je yana hukunci da abin da bai sani ba to duk wa'annan a ki duba duk kuma fahimci wannan aya ba za a samu kashe-kashen a ki duba amma saboda cewa ban fahimci wannan ayan bane sai sa haka malamin fahimta da shi kenan domin cewa a wannan aya na manar sa umulwa za mu ga cewa akwai ayan da take shafa aya a wannan aya na manar sa malamai sun kasa abin ne kashi uku suka ce to wai me ma ake nufi da shi na su hudun nan Allah ce manar sa to me ake nufi da na su muka ji abin da ake nufi a kai me ake nufi da nasihu muka ji me ake nufi me ake nufi da kuma shi masu kaɗan abin da ake shafewa muka jijjita shakka shansu cewa a cikin masu abin da ake shafewa akan iya aya da zafi aya hadisi ya shafa hadisi ko kuma hadisi ma ya shafa aya domin cewa shi manzon Allah duk abin da muka gaya to ai to kamar ma Allah ne sai dama mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce wala yantiqu anil hawa la in huwa illa wahyuha to in Allah ne shi ya ce to yanzu an karatu kaga ba mun mance ko a ce a to ai Allah ne ko yake shafa aya shine ko zai iya shafa aya to in manzon Allah ya fa wahayi aka mishi ba shi ya faɗa da son zuciyar shi ba mai aya kaza a'a ana nufin kaza ne zai kawo na shi a'a yanda Allah ya faɗa zai bashi aka amma in an mishi wahayi shi zai ci a to ai ana nufin hadda kaza da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yin haka shi ma din hadisi manzo Allah muka ji shi ma din zai iya shafe wata aya kuma sannan ba ma hadisi kawai ba aya da aya za su iya shafe wata aya wata ayan ta zo na biyu to tana nuna korewar wannan Allah ya ce kuma yanzu ga abin da za a yi ko kuma zama da cewa aya mai sauki za ta iya zuwa ta shafe mai wahala muka ji misali kuma aya mai wahala za ta iya zuwa ta shafe da kuma sauki kamar yanzu za a iya ka muka ji misali kamar gashi gashi yanzu za a yi har aya mai sauki ta iya shafa mai wahala duk muka yi misalai akan haka ko kuma muna cikin bayani akan hadisi da hadisi zai iya shafa wani hadisin idan Allah ya ce abu kaza yanzu ya ce a to tun na abu kaza to yanzu a yi kaza hadisi da hadisi ma zai iya shafa wani hadisi muna cikin bayani akan haka sai lokaci ya halinsa inda hadisi da hadisi zai iya shafa wani hadisi muka ji misali kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a da na hana ku misa ga ziyartar kabari sai dai in ko an burna mutum a ƙauye kana gida za ka mishi addu'a amma manzon Allah ce to amma yanzu ku zuwa ku ziyarci kabari tunda ko ko wajen an yi hakan zuciyanku za ta ƙara tsoron Allah to ku ziyarci kabari ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wancan hadisi na farko da manzon Allah ya ce kar a ziyarta na biyu da ya rawa ce a ziyarta kaga na biyu yana nuna shafewar wannan hadisi na farko kaga hadisi da hadisi shashi ya sa wancan hadisin yanzu kuma ana ziyarta kaga idan mu fahimta cewa idan mu fahimta cewa ashe kamar hadisi zai iya shafa wani hadisin ba to kaga sai ka je ka balla kaga mutum dan yana ziyartar kabari kace ayi kafirci ne a haramu yake manzon Allah ai ya ce ka azanta baka san ashe hadisin na biyu ya zo yana nuna azanta ba shi zai nuna maka ai manzon Allah ya ce fa zuha kaga shi zai ce maka ai manzon Allah ya ce hajjukum an ziyaratul qubur kowa da nasu hujjar kaga ashe shi bai san akwai wani hadisin da zai iya shafa wani hadisin ba shi ne san daga kawai sai ɗauka kaya haram baka bi umarnin mazan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ka gani kan hadin kana da zaka hujja tun ai mazan Allah ya kuma ya ce yanzu a ziyarci kabari kaga hadisi ya shafa hadisi da kuma irin misalin kada kilili da mazan Allah lokacin da ya zo garin Madina ya kafirai da Yahudawa suna kada kilili ma'ana cewa bishiyar dabinan da ta fara yin ƴaƴa sai su tsinko ta sai su haɗa mawa wanda ba ta fara yin ƴaƴa ba sai su haɗa su juna to kaga in sai wannan suna nufin cewa wannan wanda ta fara yin ƴaƴan za ta halbe ta to sai ta jawo shi ta fara ita ma fito da ƴaƴa da yawa kaga za ta ci gaba da fito da ƴaƴanta ita ma wannan wanda ba ta fara fitowa ba ita ma sai ta fito da su su al'adarsu kenan sai an yi haka dubinin za ta fi wa al'adarsu kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ko sai ga gasan bisha wannan a hada wannan Allah da wannan ɗauko wannan a hada da wannan a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan kuma ne ne kuke kada kirili sai suka ce ai suna yi ne saboda dabina ta fi tsoron fitowa ta yi ƴaƴa da yawa Allah ce a'a ba haka zai sa ta yi ƴaƴa da yawa ba in Allah ya kaddara cewa za ta yi ‘ya'ya ko za ta yi ba sai Allah ya nufa ba to Allah ya nufa za ta yi in bai nufa ba za ta yi ba sai kun sai wai sai dole kun kalili ne za ta fi tun nan Allah ya hana su sai suka hannu kuma suka rena to kuma cikin ikon Allah wannan shekarar sai da bino ba ta yi yawa ba da yin nan sai zama cewa ya fito ɗan kaɗan ba irin yadda suka saba yi wa kagan su yawa ba sai Allah ce ah to ya sa wannan shekan kuma da binnan na gan shi haka suka ce ai ya rasu da kana ne ka ce tunda ka ce ka aiki ne to sai muka nu sai manzon Allah ya ce ka to tunda ku kuka san yadda ake yi to manzon Allah ya ce antum a'lam bi umuri dunyaku ku ne kuka san rayuwar dunyanku ku je ku ci gaba da rayuwar dunyanku wannan kada killin da kuke ku je ku ci gaba ka gani kakka ce ai manzon Allah ya ce ai a daina kaɗa killi kamar wani yana yi a ai manzon Allah ce zo ku ci gaba dan irin wa'annan al'ada nasu nasu al'adar su ne kuma in suna yin sai fito cikin ikon Allah sai a yi sa'a to al'adar su ne ba za ka zo ka ce ai haramun ba ne da kuma irin al'adar mu na yanzu da za ka gani irin al'adar na muke yanzu in ka mutum yana yi ba za ka ce wai ya saba ma addini bai daga cikin addini ta addini bai ce ayi ba haramu a ka kale shi in dai ba sabon Allah bane ko to kale shi ta ce gaba kamar irin alal misali yanzu an sarki zai fito za ga ba sai an mashi musu ba a ta wani musu musu to in sai ka zo ka ce ayi bai daga cikin addini dan a nuna wani sarki zai fito shi ne sa an tabbai ga wani ganga haramun ne wai a'a ba shi ne hujja ba wai ka ce ai haramun ne sai ka faɗa a ina aka ce haramu ne tun da Allah bai ce a kaɗa ba kuma bai ce ka a kaɗa ba ga Allah shi ma bai ce ba kaman tun da al'adar su ne in sarki zai fito sun an wannan kiɗa kiɗan da sai ka ƙale su don a gane wai sarki zai fito kaga al'adar su ne to sai ka ƙale su nawa manzon Allah ya ce alatul qaumi ka sunnati manzon Allah ya ce al'adar mutane da zaka ga suna yi kamar sunna na ne in dai fa ba saban Allah bane amma ku zo ku ce ah haka ne ko kuma kun san yadda za ku yi al'adar ku ku gunguman juna ne da juna mutum ya gumi wata kuma wanda bayan ba a yi aure ba sai ku ce ku al'adan ku ne ba ku ce al'ada ba ka wannan kun saba wannan an hana ba za ku ce ai ku al'adan ku bane sai dole an yaka ka wannan sai din an hana ku sai ku hannu ba sai kun yi ba tunda an ce kada ku sake ku yi sai ku bari kuma ka gani amma in da al'ada ne bai sa'a wa Allah ba wannan yayi ko kuma kidan da ake yi nan ta ango da amarya amarya ka za ka ana ta kiɗe kiɗe sai ka zo ka ci ka a'udhu billahi wai ai an saba wa addini addini bai shaya ka ba ka gani na sami su kuma a sai dai har in ka kawo hujja ka ce Allah ya ce gashi gashi sai ka ba sannan sai a hannu akan abin da ka faɗa mutum da baka ji Allah ya ce ba su ko ba za ka zo kana abin da baka sani ba tun da al'adar su ne sai an yi wannan to irin wa'annan abubuwan da irin al'adun nan na mutane in dai wasa a Allah bane to nan yayi ba wanda zai ce maka ramu tun da al'adar su ne sun zan Allah ya ce al'adar mutane kamar suna nan in dai wasa a Allah bane to ka tafi akan haka ka gani ba san abubuwa za ka zo ka hana mutum ba kaga su ma kada kilili gidan cewa su yan madina ko al'adar su ne sai sun kada kilili suke ganin dabino za ta fiya su al'adar su ne su nan amma ƙarfe mu zan Allah shi a to yanzu kai ku cigaba ba zan hana ku ba ka gani da kuma sannan wani su kuli kun dole tilawa kuma hukunci zai iya zuwa a shafa hukunci ba tare da an shafa aya ba za a iya hukuncin aya za a ɗauke ta amma kuma tilawanta da karantawa za ka ga ana karantawa ba aiki da hukuncinta kamar kamar yanzu sarƙatin da dawa ana karantawa al'ur'ani har yanzu amma hukuncinta kuma ba a hukunci da aya kaga an ɗauke hukuncinta an ba tilawanta ana karantawa kuma an ɗauke hukunci Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nadaytum rasulu wa rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa Allah ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani idan za ku ga Allah sallallahu alaihi wasallama ku bada sadaka amma kuma a ƙarshe ne Allah ya ce a ashfaqatum an taqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa fa in lam taf'alu fataballahu alaikum wa aqimus salata wa atuz zakata Allah subhanahu wa ta'ala ce a ashfaqtum an tuqaddimu bane daina zuwa kun sadaka cewa idan kuka ga cewa ba ku da waɗanda za ku bara ko wai a ce yanzu sai kun ɗauko sadaka ba ku da shi to Allah ya fi muku amma fa ko ku manta ku tsaye da sallah ku ba da zakka in ku wannan to ba ma sai kun ba da sadaka ba in dai kuka tafi akan tsaye da sallah da ba da zakka duk umarnin Allah to ko ba ku bada ba cewa ba sai dole ma kun bada sarƙatin na jawaba ku wannan duka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma wa al'ummu zan Allah sallallahu alaihi wasallam sabai to kaga anan aya na farko da ta zo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ku bada a biyu kuma aya na biyu tana nuna cewa zan ba sai kun bada ba to kaga aya na biyu yana nuna cewa shafewa hukuncin wannan aya amma kuma ayan har yanzu ba a aiki da hukuncinta amma dai ana karantawa kaga an shafa hukunci ba tare da tilawa ana karanta ta amma ko hukuncinta babu shi ba a hukunci da aya kuma kaddar suku tilawati dunil hukum kuma za a iya shafa tilawa ba tare da an shafa hukunci ba ka ayatul gajin kamar ayan jefewa a cikin alkur'ani da su malaman suka ce akwai ayatu gajin mana akwai ayan jefewa wanda za a jefe wanda zinan ya aure amma yanzu akwai ta alkur'ani wata ba mutumin da zai ce wai shi zai duba alkur'ani har sai ya ga ayan da aka ce za a jefe wai ko wanda ya zina da aure ba amma da akwai amma ba ana hukunci da ita ba ana hukunci da ita yanzu wanda aure ya zina za a kashe shi kaga hukuncin ta yana nan amma tilawa babu shi babu tilawan aya amma ku akwai kwancin aya kuma kwastar su ku tilawatu hukum kuma za a iya shafa tilawan ma da hukunci ka tsoke kenan ba za a karanta aya ba ba ta alƙur'ani kuma ba za a ce za a yi hukunci da ayan ba duka an gama da hukunci kuma an gama da komai na wannan aya babu hukunci ba za a to ba za ba daman a ce wai za ka karanta ba kamar sai na abubakar siddiq ya kawo ya faɗa ya ce a da can ya san cewa a cikin alƙur'ani suna karanta wata aya da Allah ya ce na turgabu an ɗawa iko fa innahu kufur ya ce da suna karantawa amma yanzu kuma ba ta alƙur'ani ka gani bi ma'ana cewa duk wanda ya ki iyayen shi kafuri ne to ko da a ce Allah ya kala wannan aya da yanzu Allah misalin iyayenka kafurai ne su ba su imani ba suka ce ka ka bi addinin su na kafurci in ka ki bi sai a ce yanzu kai kafuri ne to ka gani hukuncin da ana hukunci da ita ba a hukunci yanzu da ita amma ba ana ana karantawa ba a karanta kawo hukuncin da tilawan duka aka dage ba hukunci ba tilawa karan irin wannan akwai wanda za a iya haka hukuncin da tilawa duka ɗaukaci to saboda haka wa ma'azbat zalika wajibin qabla tanfizil hukmi da qabla al wa'zi wal da'wa to sanin wannan hukunci ya kasance ya zama cewa dole ga dukkanin wanda zai yi wa'azi mutum ne zai yi wa'azi ya ce kuma wai bai san wa'annan nasu kuma ilman su ba ayan da za ta iya shafa wata aya da kuma hadisin da zai iya shafa wata hadisin da kuma ayan da za ta iya shafa wani hadisin da hadisin da zai iya shafa wani aya da kuma aya mai wahala za ta iya turo ta shafe mai sauki kuma aya mai sauki za ta iya ta shafe mai wahala duk bai san wa'annan ba daga shakashin su kuma ya ce wai zai yi wa'azi ko ya ce zai zartar da hukunci a nan shi alkali ba ka haka ba in baka san cewa hukuncin nan da Allah subhanahu wata'ala yi ba zaka je ka zartar da hukunci aka kawo maka mutumin da ya yi zina amma ko yana da aure ya yi zina to in aka ce kashe shi za a yi ai kowa ya san kashe za a yi to kuma sai ka ce a ai ba za a kashe shi ba saboda ai Allah ba ka ce ba Allah ya ce na azzana to azzana fadili dukun duwa hidan ai ba wani a'a baka san cewa wani hadisin ya shafa wannan ayan cewa shi wanda ya yi aure ya zina za a kashe shi ba kaga ba ta ne ka ce ai kai za ka zartar da hukunci kaga sai ka san wannan hukuncin da wannan hadisin da zai iya shafa ɗayan kafin ka ce za ka yi hukunci amma ba ka sani ba ta za ka yi hukunci da abin da ka sani ba sai ka san irin waɗannan nashi kuma da masu kuɗin ko kuma a ce za ka yi da'awa ko wa'azi kuma kana ce mutane ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na ai kaza amar kaza kuma da farko ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne in za a yi yaƙi in kuka tara mutane ɗari to za ku iya tankarar mutane ɗari biyu to sai a ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala ce to idan kuka tara mutane ashirin kuma za ku tankari mutane ɗari kaga kai baka ma san wata ta fara sauka ba kuma ka zo kai kwanci ka gani ka san wanda ta fara sauka haka in ka ce haka kana nufin cewa to yanzu an san hukuncin kenan kaga sai ka san ayan da ta fara sauka ka gani balantare ka zartar da hukunci ko ka ce ai wanzan Allah ya ce kaza ne sai Allah ya ce kaza sai ka san wanda ta fara sauka in za ka yi wa'azi ko ka zartar da hukunci da wanda ila ita ce na biyu sai ka zartar da na farko kuma ya kamata mai wa'azi ko mai da'awa za ka yi da'awa ne ka san irin wa'annan nasihu ne da masu ɗin ba an mutum mai zo shi ba to ko ba zai ce zai wa'azi ba ko ya kai shekara dubu ne in dai bai san nasihu ne da masu ko zai iya wa'azi ba amma ko daga yau ko yaushe kake aka haife ka in dai ka san nasihu ne da masu ko za ka iya zartar da hukunci shin da ka san ila an ce kaza amma aya kaza ta shafa wannan ayar tana nuna cewa ga hukuncin da za a yanzu an shafa wannan ga kuma abu kaza an ce ai kaza amma waɗanda suke ai kaza ne ai wata ayan ta shafa wancan wannan ta tana wannan kaga za ka sayar da za ka yi hukunci da zartar da ko wa'azi za ka yi amma baka sani ba ta za ka yi wa'azi kaga sai ka san irin wa'annan na fi ku nuna masu kuɗin duk duk manka ba za ka yi wa'azi ba sai ka sani domin cewa a lokacin sayyidina ali radiyallahu anhu amma wani mutum da ya zo cikin wani masallaci ya ta wa'azi shi sayyidina ali da ya shigo cikin wannan masallacin sai wannan bawan Allah yana ta zugo wa'azi shi a shekarun tsoratar da mutane ke yi yadda rawahul buktar buktar ya wato ya ce wata rana sai na ali radiyallahu anhu da kallon masjid ya hanyar cikin masallaci ya koya wani mutum yana ta wa mutane wa'azi ah sai sai na ali ya ce amma haza shi ko wannan yanki ne sai da nirga ce a a a a alhaza yi zai kiran na wannan da ka gan shi yana ta wa mutane wa'azi ne yana tunatar da su Allah zai na Ali ya ce a wannan ba wa'azi yake yi ba yana ce muku ne ni ne wane dan wane ku zo ku sani amma ba wa'azi yake yi ba suka nuna wa'azi yake kafa da abin da yake cewa Allah ya ce kaza ba shi to da ku gani da kanku da kanku ku kira shi ku ga fa arsala ilaihi sayyidina Ali ya aika a kira shi da ya ga wasu sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya ce mishi أتعرف الناسخ من المنسوخ أتعرف الناسخ من المنسوخ كاسن آية da za ta iya shafa wata aya ka san hadisin da za ta iya shafa wani hadisin ka san ayar za ta aya mai soki za ta wuta shafa mai wahala duk ko ina umar duk sai na alayyar lissafa mace shi duk ka sani ce ina shi fa yana yawan abin da ne yadda ta kama kana wa'azin yadda ta kama ko na su kuma na masu baka sani ba ka gani yana ma wa'azi ashe duk ayoyin da kila yake kawowa dukansu updated ne dukansu yanzu an gama amfanin su shi an lila an so an ma so ko da su da suke kawo a can an sun kore su amma shi so yake zuwa da su kuma yana kuma Allah ya ce ayi bayan an ce a yanzu ka a shi ya ce ayi shi duka baka sani bai ce ina kai da yana yi ne kai wa'azi baka san abu ba tashi ka wani fita daga nan masallacin kaga baka kai lokacin da ko za ka yi wa'azi ba me kaka san na shi kun mil mansur to za ka iya yin wa'azi amma ko wannan baka sani maka ce za ka yi wa'azi sai ka guri ubuta a ƙarke ba wasu mazan wata ruwan ya ce ne a halakta wa halakta cewa ka halaka halakta wa a halakta ka halaka kai ma ka halaka saboda gwasan na sai kun mil mansur ba ta za ka mu kana siya ka halakar da mutane kuma kai kanka ka halaka kawo ko duk wanda bai san wannan ba zai ci zai wa'azi kawo ko zai halakar da mutane ne kawai tun da ba sani ba duk wanda ya sani to zai zo na da mutane salin alin mutane mutum yanzu yana zuwa kogafin akan ai kaza da kaza kai yan kasa ne sai ka ce a ko kaza da kake magana an fa shaga wannan ayan an zo da wata to ka gani don kai ka sani to za ka nuna mishi ka sani kai ma dan fa eh shine bai sani ba zai nuna maka ai abu kaza haramu ne sai ka ce masha'a a wannan da ka ce haramun an fago da wata ayar ko wani hadisin da yake nuna an ce zan ai zan ba zan bane to zaka buka kunci da abin da kusan ne ba kamar irin wa'annan nashi kunnan masu kudin duk wanda zai yi wa'azi ya kamata ya san su kawai amma an baka sani ba to ko baka kai manzalin da har zaka ce zaka wa'azi ba kawai amma mun ga wannan hadisi da zo ya ce mashi ka halaka kuma ka halaka tun da baka san nasu minal musuk ba wato a nan fa'idatun ga wata 'yan fa'ida kaɗan wanda imam ƙulɗabi ya zo da shi a ƙarƙashin wannan aya da Allah ya ce ma'anar safin ayat imam ƙulɗabi ya ce ba fa akan manzon Allah ne kawai Allah ya musuhi ba aka fara wannan nusiyan a shafi wannan da wannan ba tun da yahudawa suke ce manzon Allah ai shi ne kawai a yake wannan abun ya ce ai kaza sai nan gaba ya ce ai kaza kuma yanzu ya ce musabbin shi ai kaza suka ce inna muhammadan ya muka sabu bi shay'in sun mai hafin anhu shi wannan annabin nasu yana umurtar mutane ai abu to sai zai yi ran abu kaza ba ai kai sai suka ce manzon Allah ne kawai wai suka dauka cewa ba annabin da ya haka ba kuma annabin da ake mu haka sai manzon Allah shi ke yi mamu kudabi ya faɗa mana cewa ba manzon Allah ne kawai ba akwai annabawa da yawa wanda aka yi wayan nan nufin tsakanin su wannan annabin shi za a ce ya kaza wani annabi yana zuwa za a mishi nusihi a shafe mishi ashe shi fa ba zai kaza ba abu kaza zai ba irin na wancan annabin ba kaga bayan wancan annabin ba a yi nasihin wannan aikin nashi ba kaga a yi nasihin nashi an zo da nuna annabin shi ga nashi yin da zai an ƙoƙari ya ce annan maha ƙara lalubu alaihi salam inni qad ja'altu kullu dabatan ma'akalan lak wa li zurriyatika cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ya ce wa annabi nuh cewa ya kai annabi nuh na sanya dukkanin kowane irin dabba zaka ci da kai da zuriyanka zuriyanka su ma kowace irin dabba ne za su kai ma kowace iri kaga shi ba wanda aka haramta mishi kenan kowace irin dabba amma shi kuma lokacin annabi musa sai allah ya mishi nusihi aka shashafe musu wasu aka shashafe mishi wasu dabbobin ba zai cicci wasu ba waqad harama ala musa kasirun min alhayawan allah ya haramta mu annabi musa mafi yawa daga cikin wasu dabbobin wasu aka halarta mishi wasu kuma duk aka haramta mishi shi annabi musa kaga an nusihi tsakanin wannan annabin wancan annabi kaga an musu musu yi tsakani kuma an lura za mu ga wala ma kana adam alaihi salam yuzawwiju al-aku min al-ukhti waqad harama Allah zalika ala ghairihi kuma shi ma annabi adam alaihi salam mun lura shi a lokacin shi yaya zai iya auren kallon shi ba kalluwa za su iya auren mayanta su wannan kun Allah ya halasta mu annabi Adam duk za iya wannan amma kuma bayan shi sai aka ma kowane annabi nufihi aka shafe ma kowane annabi ba annabin da a lokacin shi ya je a kwakwalwa babu shi sai annabi Adam kaga an yi nufihi tsakanin dukkan kowane annabawa shi ne kawai aka halasta mishi annabi Adam alaihi salam sauran duka aka musu nufihi kaga ba a yi nufihi tsakanin da tsakani ba ra'ayin an shafe mu wannan shi an ce wannan shi ga abin da zai shi ma ɗan ana nufin cewa nuzuhi tsakanin ma annabawa da annabawa kira kuma za a ma iya ba ma sai tsakanin annabawa ba tsakanin annabi ɗaya ma za a iya mishi nusuhi a ce abu kaza yanzu an shafe kaza za ka yi kwanan za a iya ma annabi haka kamar cewa annabi ibrahim أبي أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم قال له آه لا تذبحه قال دوم الله سبحانه وتعالى يا أمرك أن يا أمرك النبي إبراهيم عليه السلام bisa ga Allah ya ce ya yanka ɗan shi da zai yanka ga Allah ya ce mishi a kakka yanka kaga an yi nasihi tsakanin shi a kan shi ba wa tsakanin sai da aka ce wani annaban shi kai yanka shi kuma yanka ba a kan shin aka yi musu yi tsakani tsakani a kan shi kuma ka gani an ce yanka yanzu kuma kai yanka kaga an mishi musu yi tsakanin kan shi kan kan shi kai ma ba tare da sai da aka mai nisa ba shi kadai aka mishi musu yi tsakani kuma bi Allah Musa a magabanin Isra'il an ya kutulu man abada minhum al-ijla summa amarahum bi ghaf'i sayf anhum wannan kuma umar lura annabi Musa alaihi salam Allah ya umarce shi ya bai faɗa ma bazan Isra'ila a kashe duk wanda ya bauta dan mari to an fara Allah ya ce to yanzu da suka ce ka daga ta kubula an daga ta kubewa za a kashe ba kowa kowa dage kawai amma shi an yi musu yi tsakanin shi da wani annabi ne wai a ce shi wannan annabin an ce shi yanka ya kashe dukkan wanda ya bauta dan mari shi kuma a ce wani annabin an ce to shi yanzu kai yanka ba kai ya kashe duk kunne wata dan mugagge ba a tsakanin shi da tsakani ne ma shi shi da kai shi aka ce yanka amma kuma ya kashe amma kuma kake aka ce to yanzu kada a kashe wanda ba ta mugagge tun da an yi wanda za a yi tun za a daga ta kubbala ka gani tsakanin shi shi kadai an mushi nusuhi akan shi kan kai shi kawo ko ba manzon Allah bane kawai akan mushi nusuhi tsakanin wasu ayoyin da suke cewa ai manzon Allah shi ne kawai ya ce mu sabon shi ai kaza sai kuma ya ce a ai kaza za a in ji su yahudawa kaza ba kawai manzon Allah haka ma na su nan ba su ran annabawa ma an musu tsakanin juna da juna da kuma tsakanin ma annabi daya duk an musu irin wa'annan musu yin kamar to wa'annan nusuhi da muka ji to shin wai wahal da juzin nusuhu likiyas kama na sa umar bin khaddab kuma talaq salasa fi kalmatin wahidatin dirji ijtihadan lahu saddan lizawiya cewa shin wai ya halasta su ma malaman mu haka sai su ma ya halasta su zo na su ga cewa ya kamata a wawa wani kurtun wani aga cewa mutane kawai sun mai da shi haka ya kamata su ma su hana su ce ba a yin kaza ba su zo da wani su kiyasi su taru su ga cewa to abu kaza dai mutane sun ga an mai da shi kawai kaza kowa kaza kaza to ya kamata a gani na wannan ce ya kamata a cire shi a zo da kaza ne su ma malamai shin ya halatta su irin wannan tsayasin kamar yadda sayyidina umar bin kaɗab shi ma yi lokacin da ya ce mu ba ga hukuncin saki da ake yi da wanda kawai mutum tun da sun ga manzon Allah su yawan mutane tun da manzon Allah ya ga cewa ya faɗa cewa saki yana da girma fa ba kowa ake so kai a kwastan ta malamuri yana da girma to sai ka dinga tsawaka to in kai uku in ka ce karakin wata ka saki uku ka ta cewa za ta yi ko manzon Allah ce to gana matsayin saki ne saboda ba a son kana yi sai a ce to fa saki ɗaya kai in ka ce ka kaga sakin ta saki uku sai a ce saki ayyukai in kai na uku ne ka ce na sake ki saki uku duka shine za a ce an ji ta fita ta saku saboda ana ganin girman saki amma da sai na umar ya ga mutane kawai sun gaina hadisa har sake ki saki uku ai saki ɗaya nake nufi kawai kowa ya gaina hadisa wannan ya ce wannan ya ce sai ya ce to fa ku sani wanda ya ce ya saki matar shi sai ku ta fasa ku sani kaga sai kowa yanzu yake taitayensa kaga ni kana cewa akun fata fata kenan ka gama shi ya kafa hujjan haka domin cewa ai manzon Allah ya faɗa ya ce salasun jadduhun na jaddun hazluhun na jaddun sai sa ya ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku in ka ɗauke su da gaske to da gaske ne a gurin Allah ba in ka ɗauke su a maimakon kai wasa ne to fa a gurin Allah da gaske ne dole ne haka da daga ciki akwai saki karkin matarka mai ko ka ce kai yi wasa kake yi ba ko yi da wasa kake yi ta fi saku kawai ba ka zo ko mutum ne ka ce ai kai a na sake ki ta su kuma kar ka zo za ka fita ka ce kai daga wasa shi ne ita kawai ta ɗauke da gaske ta fi saku ba da man ka ce yi wasa ne kaga ta za ta su kunci nan ba ba wani abin da zaka ce sai kuma na biyu shine akwai kuma enta bawa ko enta baiwa in dai kai ka furta ka ce na enta ka in ka gana shi ka ka ce kaiwa za farin ka baka ya fi entu ya entu ba wani ka ce wa ai da wasa nake yi kawai na faɗa ne don zai ji daɗi tun da ya ce in enta shi sai na faɗa kawai don ya ji daɗi to kaga ka ya entu ko mai zaka ce ya fita ya yanzu ya zama ba naka bai zo ko kuma ba da aure ko mutum ya zama abokinka ya ce ai wani ka bangala ɗan gaza ita ce kaji ma na baka ita ta zama na shi ba ka ce kai ka zo ba naka bane ko ka san ni ne na fara ko ina maka da wasa ne dai to ta fara mana shi kai sadaki ya sa shikenan ka gaba da wanka ce ai kai da wasa kake dan bada kuma har za a zama da shi da gaske kaga fa ta riga ta zama nashi ba la ko auya ka kana furtawa fa shi kenan ta zama nashi kaga waɗannan abubuwa uku in kai da wasa kake yi to fa da gaske ne in kai da gaske kake ɗaukar su da gaske ne wani a da ya ce da ƙarya ba da gaske suke da ka ka so su haka haka za su tafi kaga waɗannan abubuwa uku to ka gani to ai mun ji akwai saki a ciki sai sa sayyidina umar in ka ɗaga ce ko tun da an ce sai sun jaddu kun jadda wa zai yi na jadda kuma akwai saki a ciki shi kenan tun da ku kace ka saki uku ba a mada shi da wasa ta su kawai ta fita da sai na umar ya faɗa ka ya ce to kawai abin da za a yi ba da mun mutum ya ce ayi shi da wasa ke ya sa ya faɗa ka to su ma malamai shin za su yi haka su zo na su ga cewa ya kamata a irin waɗannan abubuwan da sai na umar sun kila an yi wani abin da ana yi an kai shi ce to abu kaza an daina abu kaza za a yi su ma halatta su yi irin wa'annan to malamai sun yi saɓani ana wasu malaman suka ce a'a bai halasta ba tunda Allah ya ce ko annabi ya ce kuma an fara kuma za a zo malamai su za su ce a yi kaza kawai shi kenan kuma wani a ce wannan ko wannan shi kenan magana ndi wasu malamai suka ce ba a ce ba magana Allah da magana malamai ne za a bi Allah ya ce ba wani magana wani malamai in su suka faɗa haka in su malaman suka tafi akan haka amma kuma wasu malamai suka ce za a iya haka amma fa sai da gwagwadon fadiranci na mutane suke kamar yadda umar bin abdulaziz ya ce tuhudasu linnas agdiyatun agdiyatun kadai ma ahada suhu na fujo cewa umar bin abdulaziz ya ce za a zartanmawa da mutane irin hukunce-hukuncen da irin ayyukan da suke aikatawa na fadinci an ga suna aikata kasa sai a ce to abin nan an hana shi ba wai kawai komai ba an ga kawai sai suke an hana kaza an hana kaza an hana kaza ba sai daidai wanda aka ga suke mai aikatawa na fadin shi to da shi ne za a hana su to kaga in ji umar bin abdulaziz ya ce in dai wannan ne to ya halitta za a yi haka su kuma suka ce ba za a yi haka ba kaga sabanin malaman da aka yi kenan wasu sun ce a yi wasu suka ce kuma ka'ai duk wanda malamai suka ga cewa ya halatta shi duka yi za su iya yin kenan dai abin da ake nuna mana kenan saboda haka irin wa'annan lusihin da muka za akan nasihu ga lamarsu to don mai wa'azi ko wanda zai zartar da hukunci ko alƙali ko mai da'awa sun wa'annan nasihun lil mansuqin wa'anda muka ji yanzu to kaza saboda haka wannan aya da Allah ya ce ma nan sakun ayatin an musiha na ce kai min ha'on isla wannan muka rince ta to shi ke Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana a cikin alƙur'ani mai girma cewa alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard Allahumma rasulullah ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa alam ta'lamu anna Allah lahu mulku samawati wal ard wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa alam ta'lam wai shin mun buku sani bane anna Allah lalle Allah fa lahu mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa duka na Allah ubangiji ne kuma dukkanin abin da ke cikinsu kuma malakun min dunillahi wani wala nasir ku ba ku da wani majibincin al'amarinku ko wani wanda zai jibinta al'amarinku in dai ba Allah bane ba ku da shi ko mai taimakon ku a ranar lahira da duniya da lahira ba ku majibincin al'amarinku ko mai taimakon ku in ji Allah subhanahu wa ta'ala tunan da Allah subhanahu wa ta'ala ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard to abin da ake nufi cewa bil ijad samar da da kuma duk Allah ya samar da komai mutum Allah ya samar da shi addini Allah ya samar da shi dabba Allah ya samar da shi komai dai da muke gani duk Allah ya samar da su Allah ya halicce su bil ijad kenan kuma mulku mulki duka na Allah ubangiji ne na duniya da lahira da sama da ƙasa duk abin da ke cikinsu Allah shi ke da mulkinsu wani sultan da kuma shugabanci Allah shi ke da wannan shugabancin kuma wani fuzil amri da zai tatta umarni in Allah ce mu abu ya fasa yayi yana cewa ya sai yayi kaga nan fuzil umarni ba mutum da zai ce wai dole a yace a mishi a mishi mu Allah yana cewa ai abu kaza za a kaga nan fuzil amri to ko yana kuma ubangiji sai Allah ce ai kun kaga ya ya ce ai sai abin nan kuma ko yi kaga nufuzul amri kenan ya zata da umarnin Allah Allah shi ke da wannan da abin Allah ya ce ku kun yana ne sai aikata mal irada da kuma nufi da abin da kuma Allah ya nufa to ko abin nan to sai ya zama yanda Allah ya nufe shi in Allah ya nufa abu kaza ne to sai kai abin ya zama yanda Allah ya nufa kaga na Allah shi ke da wannan balla shi ba wanda kai zai ji yana nufin abu kaza ne mu kaza kuma ya zama shi Allah subhanahu wataala ka ko shi ke da wannan mulkin balla shi ba wani mujibin al'amuran ku ne Allah subhanahu wataala ce a duniya da lahira in ban da Allah to nan da Allah subhanahu wataala ce alam ta alam shin wai ku sani ba ko baka sani ba to da wa ake anan da Allah ce alam ta alam to wai shan da manzon Allah ake shin ya rasulullah baka sani ba ko ana yin ya ku al'umma manzon Allah ku sani ba da wani ake yi to to malamai dai wasu malaman suka ce ai ana nufin alkaida'u lin nabi wal maghribi yi ummatuhu wasu malaman suka ce ana yi ne da manzon Allah ana cewa ne ya rasulullah gashi ga abin da ake nufi amma fa duk an ce manzon Allah ana nufin fa al'ummarsa ne ana nufin manzon Allah amma fa al'ummarsa ake nufi ya faɗa ma al'ummar shi tawai shin ba su sani ba ne cewa Allah la lahu mulku samawati wal ard ana nufin manzon Allah ya faɗa ma al'ummar shi ne tunda Qur'ani shi ake saukar ma to shi zai faɗa ma al'ummar shi kaga wal muradu bi ummatuhu abin da ake nufi al'ummarsu ake mana ake nufi kinan Allah subhanahu wa ta'ala ce to malakum min dunillahi min waliy to anan waliyun ana nufin cewa majibincin al'amarin kaza saboda ka duk wanda zai jibinta al'amarin ka sani cewa yana neman taimako na gurin Allah ko ka zo kana neman wani abu ne sai kai kai komai sai ka zo gurin sarki ko to duk abin da fa kare ke maka cikin taimakon Allah in ya ce ma ka je guri ka samu in fa Allah bai kaddara za ka samu ba to ko ba za ka samu ba a nufin sa ne ko nufin Allah kaga sai Allah ya nufa ba nufin sa bane shi in ya ce kai za a yi ba za a iya ranar da za a samu sabani sai Allah ya nufa kaga dama komai Allah sai ya nufe shi mantanin mutum ya ce a yi saboda shi kai mai sauki ne shi ne sauki ole a da nufin Allah ne ko gugun waliyi kake zuwa shi ne ka kai majibintan al'amuranka kana gano na abin ka ce to malam ka daga kaza da kaza a za a yi sai ya roƙa Allah waye roƙa ba Allah ba waye majibintan al'amuran shi Allah kama ɗan Allah ne majibintan al'amuranka shi ne Allah ne zai roƙa kawai ya zamo cewa taimakon Allah shi ma yake nema Allah ya taimake ka akan abu kaza da ya faru tun da ka neme shi ba wai shi zai da kanshi ba neman shi ma taimakon Allah zai akan abu kaza da ya same ka kawo ko kowa yana nema cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah ce to ba ku da wani majibincin al'amarin ku ai abin da ake nufi alƙayyumu ma ahida ilaihi min amril muslimin cewa in an ce waliyu ana nufin cewa dukkanin irin dukkanin kowane irin dai duk wanda zai jibinci al'amarinka babu wanda in dai wanda zai jibinci al'amarinka babu wani wanda zai iya jibinta al'amarinka in banda Allah Ubangiji to shine ko Allah zai iya jibinta al'amarinka Allah ce to in dai min dunin lahi ne in dai wani Allah ne ana nufin min dunin lahi ai shi wallah idan an ce kuma shi wallah wannan Allah ake nufi to in dai wannan Allah ne wanda zai taimake ku babu shi ko ya taimake ku shi ma neman taimakon Allah yi sai Allah ya taimake ka kaga babu wani dai wanda zai ce shi zai taimake ka da wai ba tare da neman taimakon Allah to anan da Allah ya ce min dunin lahi ai shi wallah wal ma'ana ma lakum min dunillahi waliyyun wala nasir ba ku da wani waliyi wanda zai jibinci al'amarinku ko wanda zai taimake ku kuna bukatar wani abu ya taimake ku ya ce a sai ga abu kaza to shi ma ba ku da wannan sai dai Allah ubangiji a duniya da lahira Allah ne kawai za ku nema don bukatar wani abu Allah ya ba ku kuka gani abin da ake nufi kinan malakun min dunillahi waliyan wala na sun ake ne zuwa kudu wani taimako a duniya da lahira sai ga Allah Ubangiji. Inda Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ci gwada cewa to am turiduna kuma an tas'alu rasulakum alagamma bismillah أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد دل سواء السبيل Allah subhanahu wa ta'ala ci gwada cewa am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد دل سواء السبيل Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa to idan mun zo gobe za mu yi cikakken fassara wannan aya tun da ana nuna min lokaci anan za mu dakata da fatan Allah ƙara wani fahimta da ganewa Allah ka saka ma iya mu da alkhairi Allah ka saka ma malaman mu da alkhairi nan mu za Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mu shakka da wasu mu tsawon kwana da kuma lafiya jihar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kanka kana shakali mai yasin جاه أن محمد صلى الله عليه وسلم الله دمنا الله الله موجيك بجاه أن محمد صلى الله عليه وسلم الله يبام لافيا تزمى لافيا الله كزونا لك سم لافيا جاه أن محمد صلى الله عليه وسلم الله توصي أساغا الله قيم لك توصي أساغا وباقي جزائي تلوشي فقر وخيري شر ما كيكي أو كنا da nashi da bani gaban galma da Allah ya tsaye da shi nashi zahiri da nawaɗi da Allah ya tsaye da shi don mazan Allah sallallahu alaihi wasallam عليه أن محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبدق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج ولا هادي إلى صراطك المستقيم على آلهة قديم كتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين